وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah subhanahu wata'ala godiya Allah wanda bisa ikon shi da zatarwa shi ya kawo mu a wannan rana ta litinin wanda yau muna shidda ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1441 wanda ya daidai da ainihin yau muna nawa ne ga wata yau yau muna ashirin da talatin kenan yau yau muna talatin ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya mun haɗu a daidai wannan lokaci a cikin wannan radiyo mai albarka iza'atul khair radiyon alkhairi domin mu tattauna kan wata matsala wadda take da alaƙa da addininmu mu take da alaƙa da ainihin rayuwarmu. A matashiyar da za mu tattauna a kai wadda za ta zanka zo mana kowane lokaci a kowane rana daga karfe shidda na yamma zuwa karfe shidda da rabi wanda za mu tattauna kan wata matashiya wani ainihin program wanda muka masunan fafirru ilallah mu koma ma Allah subhanahu wa ta'ala mu duka baki ɗaya. kowa ya koma wajen Allah subhanahu wa ta'ala, kowa ya koma ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, idan muka koma a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, halin da muke ciki da yanayin da muke ciki, Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kawo mana sauƙi, Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ainihin sa'ida, Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana abin da yake ainihin shi ne daidai. A ‘ya'yan uwa musulmi duk lokacin da musulmi ya shiga cikin wani yanayi to babu inda ya kamata ya kai kukan shi babu inda ya kamata ya kai ainihin ɗan kokon barin shi illa a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala domin Allah subhanahu wa ta'ala yana nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana kallon me ke faruwa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya san komai kuma duk abin da ya faru ba bai faru ba sai da ainihin irada shi da mashi'a shi subhanahu wa ta'ala. ‘Ya'yan uwa musulmi, idan maka kalla a yau, za mu ga cewa waɗannan kwanuka da muke ciki, da waɗannan lokuta da muke ciki, lokuta ne waɗanda yake yaushe kana jin labarai marar daɗi. yaushe labarai sukan zo kan wannan alloba da duniya ta samu kanta, wadda ainihin ake ce ma ainihin coronavirus ko ainihin coronavirus wadda ta faro daga ƙasar china wadda ta zamanto tana tafiya tana ci tana yi ta shiga duniya wadda ta firgita duniya baki ɗaya ta razanar da duniya ta razanar da kowa ta razanar da hatta manya-manyan ƙasashe waɗanda suke da ci gaba ko ta fuskar ilimi ko ta fuskar wayewa ko ta fuskar tattalin arziki ko ta fuskar kaza ko ta fuskar likitanci wannan abu ya zamanto ya mamaye duniya ya mamaye duniya ta fuskar kamar yadda masana suka faɗa ƙwayar cuta ce wadda ma ba a ganinta sai an sa na'ura amma kuma idan aka sa na'ura sai an yi zoom ɗinta an ƙara mata wajen dubu shida sannan a ga wannan ƙwayar cutar yau ga ta ya zamanto ta addabi duniya yau ta sa duniya ta shiga cikin wani hali ta gayyara yanayin mutane na duniya baki ɗaya ta gayyara labarin duniya baki ɗaya ta canza shi yanayin da ake a ciki a duniya faifai ɗin da ake ainihin juyawa a duniya wannan annoba ta canza wannan faifai ɗin ta sa mutane sun canza kama ta sa mutane cikin ruɗani ta sa mutane cikin ainihin firgici da razani da tsoro al'amura sun tsaya a duniya cak tattalin arziki na duniya ya tsaya cak da yawa daga cikin kamfanoni sun yi ƙasa arzikin duniya ya yi ƙasa abin da ke shiga na ƙasashe ya yi ƙasa duka ba don komi ba don wannan hali na wannan annoba wadda ainihin ta yau ta jarabci duniya ya ‘yan uwa musulmi wannan annoba bala'inta ya kai inda hatta mutane an zama jahillai karatu ya tsaya babu karatuttuka galibi sai a irin ƙasashe waɗanda suke ainihin sun ci gaba waɗanda suke ainihin ƙasashe sun kai kogo ta kafofin sadarwa su ma ba wai malami zai zamna almajirai bana gabanya sai dai ya yi karatu almajirai na sauraron ya ta hanyar kafofin sadarwa kaga wannan abu ne ya uwa wanda yake tadata da hankali ya uwa musulmi abin da zai sa mu samu natsuwa abin da zai sa mu samu kanmu cikin ainihin zama na ainihin natsuwa ya sa kuma mu samu sa'ida mu samu sukuni duk wanda ya kalli tarihin duniya ya san wannan ba sabon al'amari bane na faruwa duk wanda ya san tarihin ɗan adam da tarihin duniya kasancewa shigowa annoba ko wace cuta wannan ba wai abu bane na farko kamar yadda wannan shiri namu nan gaba za mu bayani kan irin a can baya da irin rubuce-rubuce da malaman musulunci suka yi wanda a zamanin su aka samu irin waɗannan annoba idan karatunmu ya tafi insha Allahu ta'ala za mu duba izuwa ga waɗannan abubuwa ya uwa musulmi mutanen da suka samu kansa cikin wannan hali ko kuma mu ce duniya a yau da ta samu kanta cikin wannan hali abin da ya kamata mu yi mu mai da al'amuran muka ubangiji subhanahu wa ta'ala annoba ce tabbas wadda tana da tsoratarwa tana da firgici waɗanda mutane sun tsorata amma kai musulmi a matsayinka na musulmi idan al'amurra suka faru sai ka yi ƙoƙarin ganin ya za a yi ka aza abin a ma'auna ta addini ya za a yi ka aza abin a ma'auna ta karantarwa addini ya ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da kai kan irin waɗannan abubuwa idan sun faru ya ya kamata musulmi ya ɗora su a mataki na addini ya ya kamata musulmi ya kalle shi a mataki na addini amma ya zamanto a kiɗime a ainihin dukufa kowa an kasa ina mafita kowa an kasa ina ne mahita to babu mafita illa bincin mu koma ga Allah fafirru ila Allah dukkanin mu baki daya kowa da kowa din mu ba babba ba yaro ba namiji ba mace kowa da kowa din mu mu koma ma Allah subhanahu wata'ala idan muka koma ma Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala zai kawo mana ainihin mafita Allah subhanahu wata'ala zai kawo mana ainihin ina ne za mu ta haya mu ciya ya ƴan uwa musulmi musulmi yakan tsaya bisa kan aƙidar shi musulmi yakan tsaya kan aƙidar shi kan cewa duk abin da ke faruwa a duniya duk wani abu da zai zo ya faru wanda zai canza labarin duniya ya canza yanayin duniya ya canza tunanin mutane ya canza ainihin abin tattaunawan mutane ya canza ma mutane yanayi duk idan wannan abin ya faru mu ba abin da ya kamata mu yi illa mu ɗauki darasi, mu ɗauki izina, mu ɗauki abin lura, sannan kuma mu ɗora wannan abin a bisa ga hanga ta addinin musulunci. Mu ɗora waɗannan abin a bisa ga karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu, ya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna mana. Ya uwa musulmi yana daga cikin karantarwa da abubuwan da ya kamata mu lura mu kalli a mahanga ta addini abubuwa ne kama haka abu na farko mummuni yana imani da ƙaddara mummuni yana imani da abin da ake ce ma al'imanu bil qada'i wal qadar yayi imani da ƙaddara yayi imani da cewa yayi imani duk abin da yake faruwa a duniya da abin da zai faru nan gaba a duniya wannan abin kamin ya faru, Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya ƙaddara hakan zai faru tun kamin Allah ya halicci sama da ƙasa. Allah subhanahu wa ta'ala ba abin da ke faruwa a duniya, illa face ƙalƙashin kulawar shi, ƙalƙashin mulkin shi, ƙalƙashin iradar shi, ƙalƙashin mashi'ar shi subhanahu wa ta'ala. Duk abin da ke faruwa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sani, duk abin da ke faruwa Allah subhanahu wata'ala ya kaddara duk abin da ke faruwa Allah ya san shi shi yasa Allah ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar komi da kuka sani inji Allah sai ya kawo nunul azama nunun ta girmamawa yace lalle tabbas Musa Allah komai mun halicce shi da kaddara yace ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa man yu'min billahi yahdi qalba duk abin da ke faruwa ba wata musiba da za ta faru babu wani abu da zai faru ko na alkhairi ko na sharri illa face yana faruwa ne da izinin ubangiji subhanahu wata'ala amma fa wanda ya mika wuya ga Allah wanda ya imani da Allah ya mai da al'amuran shi ga Allah Allah subhanahu wata'ala sai ya datar da zuciya ta zuwa ga daidai ta yadda ya karbi abin da Allah ya kaddara mai ya yi imani da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mai kuma wannan Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi lada. Haka Allah ya faɗa, ma asaba min musibatin fil ardi wa lafi anfusikum illa fi kitabin min qabli an bar'aha inna zalika ala Allah yasir babu wata musiba da za ta faruwa a bisa doron ƙasa ko a kawunan ku illa face Allah ya riga ya rubuta tun kamin Allah ya halicci faruwar wannan abin Allah subhanahu wata'ala ya riga ya rubuta wannan abin ainihin zai faru shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yanda ummuna Salama ummu Salama radiyallahu anha matar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam take faɗa lokacin da ta ga cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya je a ainihin yakin Khaibar sai aka samu wata Zainab al-Quraziya wata Bayahudiya ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam guba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ɗauka za ya ci wannan guba Allah ya turo wahayi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ɗauke hannun shi ha Anas ibn Malik yake cewa lokaci zuwa lokaci ina ganin wannan dahi da annabi ya ce ina ganin ya saman dasashin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to duk duk shekara wannan dahin yakan taso Ummu Salama radiyallahu anha sai take ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam naga duk shekara manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan dahin yakan taso maka sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma asabani minha shay'un illa wa huwa maktubun alayya wa adamu fi tinati duk abin da ya same ni na wannan nama na dabba da na ci wannan akuya naman ta da na ci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce dama Allah ya riga ya rubuta wannan abin zai same ni tun annabi adam alaihi salam yana laka kamun a busa mashi ainihin rai kaga wannan sai nuna ni imani da kaddara abinda Allah subhanahu wata'ala ya rubuta abinda Allah ya sa bawa ya same shi to kai musulmi ka yi imani da kaddara muna da hadisi Abdullahi ibn Abbas yana nan a wajen Abu Dawud kuma yana nan wajen al-Imam Tirmidhi kuma Imam Ahmad ya kawo ya kuma a nan ƙasa ƙasa ma ainihin al-Imam Nawawi ya kawo shi a cikin ainihin al-Arba'in inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abdullahi ibn Abbas yace i'lam anna ma asabaka lam yakul yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakul yusibak annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka san abinda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya rubuta zaka same shi wannan abun babu yanda za a iya kuskure maka kuma abin da ya kuskure maka Allah subhanahu wata'ala bai rubuta za ka samu wannan abin ba ko wannan abin zai same ka to babu yanda za a yi kuma wannan abin ya same ka ba yanda za a yi kuma ka samu wannan abin abin da Allah ya kaddara ma bawa na alkhairi zai samu wannan bawa sai ya same shi ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya sa bawa zai samu na alkhairi sai bawa ya samu kuma abinda Ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara zai samu bawa na cututtuka ko wata annoba ko kaza Allah subhanahu wata'ala wannan abin kuma in Allah ya riga ya rubuta wannan abin sai ya samu bawa yanzu wannan hali da muke ciki ya'yan uwa wanda muke cikin wannan yanayi na wannan annoba wadda muke roƙo Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ƙarshen ta Allah subhanahu wata'ala ya tsagaita mana ita Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga ita wannan dai wanda Allah ya riga ya rubuta dama sai yayi wannan rashin lafiya sai yayi ta zaka kasashen da ke da kwaita ta yi yawa akwai wasu din suna nan a wurin suke amma ba same ta ba wasu din kuma sai su samu wanda ya same ta dama Allah ya riga ya rubuta sai ya samu wanda kuma bai samu ba dama Allah subhanahu wata'ala bai rubuta cewa ba ainihin yana daga cikin waɗanda za su samu waɗannan abubuwa don haka ya ƴan uwa a matsayin mu na musulmi kan idan abu ya faru a duniya mu saki imaninmu mu yi wasa da aƙidanmu ko mu bari masu satar aƙida da imani su sace mana aƙidanmu da imaninmu mu ɗora wannan abin a mahanga ta addini mu riba daga cikin musnad Imam Ahmad hayya ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad wanda ya tabbata daga ainihin amru wa ko kuma amir ibn sa'ad ibn abi waqqas wanda sa'ad ibn abi waqqas sahabi ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda amir yake faɗa mai lokacin yana faɗa ma Umar ibn Abdul Aziz wanda Umar ibn Abdul Aziz a wancan lokacin ya zamanto shine shugaba a Madina sai Amir yake ce mai qala Sa'ad Sa'ad a matsayin ya na babana sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani labari shi kuma ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Sa'ad ya ce mana ya bunai ya kai dana la tajidu haqiqata halawatil iman bayan da za a yi kaɗanɗani zaƙin imani ka samu imani na hakika, ka samu imani na gaske, kuma imanin ya zamanto ya rayu a zuciyarka ya maka aiki, ya ce hatta tu'umina bil qadar har sai ka yi imani da kaddara. Ka yi imani da cewa duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya riga ya rubuta zai same ka zai same ka. Kuma abin da Allah subhanahu wata'ala ya rubuta wannan abin ba zai same ka ba ba zai same ka ba. Sai ya ce wa ta'alam kuma har sai ka san cewa annama asabaka duk abin da Allah ya rubuta za ka samu lam ya kulle yukhti aka wannan abin ba za ka kuskure mai ba wa ma akhta aka kuma duk abin da ya kuskure maka wanda Allah bai rubuta ba zai same ka lam ya kulle yusibaka wannan abin ba za same ka ba sai ce mai walau mutta ala ghairi hada ko da in ka kuskura ka mutu ba akan wannan aƙidar ba wace aƙida? aƙidar kan cewa ka yi imani da ƙaddara aƙidar kan cewa ka san abin da Allah ya rubuta sai ya same ka sai ya same ka abin da Allah bai rubuta maka ba cewa wannan abin ba zai same ka ba ba zai same ka ba annabi ya ce mai da ka mutu akan wannan ko kuma ka mutu ala ghairi haza ba bisa kan wannan aƙidar ba fa anta lasta minni kai ba ka tare da ni kenan wannan sai ya nuna cewa ashe duk mutumin da bai yi imani da kaddara ba bai yi imani da cewa abinda Allah ya riga ya rubuta sai ya same sai ya same abinda Allah bai rubuta mai zai same ba ba zai same ba idan bai yi imani da wannan ba ba ya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa lokacin da aka faɗa ma Umar ibn Abdul Aziz sai Umar ibn Abdul Aziz yake ce ma ainihin Amir yake faɗa ma Amir cewa kaga ka kalli abin da kake faɗa kuma ka san me kake faɗa sai ce eh ni dai na san ba zan ma babana sa'ad ibn abi waqas ƙarya ba kuma babana sa'ad ibn abi waqas ba yanda za a yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙarya kaga wannan ya uwa sai nuna mun mi sai nuna mun mi imani da kaddara akwai hadisi cikin musnad imamu ahmad hayyo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa law azzaba Allahu ahla samawatihi da a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya azabtar da mutanen da duk halittun da ke da kwai a sama, duk halittun Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ke da kwai a sama mala'iku ne da kaza duk halittun Ubangiji da Allah ya azabtar da su, sai manza Allah ya ce la'azzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. To da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa azaba, ba Allah yana mai zalunta su bane, mutanen sama, ko mu ce halittun sama, da Allah zai azabtar da su baki ɗaya kakaf. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi da Allah bai zalunce su ba walau rahimahum annabi sallallahu alaihi wasallam yace da a ce Allah ya rahamce su ya ji kansu ya masa rahama lakanat rahmatuhu khairan lahum da rahamar Allah subhanahu wataala ta yi alkhairi gare su wace rahama rahamar da Allah yace wasi'at rahmati kulli shay rahama ta tare komi da ko ina mala'iku suka jinjina ma Allah suka ce rabbana wasu ita kulla shay'in rahmatan wa ilma to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wannan rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala da ta yi alkhairi a gare su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da bayani ya ce walau an faka ahadukum mithla uhudin zahaban da a ce ɗayanku zai ciyar ya ɗauka ya bayar sadaka fi sabilillahi ya ciyar a lokacin da jama'a suke cikin kunci kamar irin wanga lokaci da muke ciki ya ɗauki dukiya ya ciyar kwatankwacin girman dutsen Uhud a ce ainihin mun ga dutsen Uhud da girman ya wajen kilo takwas ne a ce to wannan girman kwatankwacin dutsen Uhud a ce irin girman dutsen Uhud na zinariya ce mutum ya ɗauka ya bayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma qabilahu Allahu minhu to da Allah ba zai karɓo wannan ibada da ya ibada maliya ta dukiya da ya ba hatta yu'mina bil qadari har sai ya yi imani da kaddara kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna mamu duk ibadar da za ka yi Allah ba zai karɓi wannan ibada ba sai ka yi imani da ƙaddara ka yi imani cewa duk abin da Allah ya rubuta ya same ka sai ya same ka kuma abin da Allah subhanahu wata'ala bai shaɗa ba za ka samu wannan abin ba za ka same shi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma yayi imani da cewa wa anna ma asabahu lam yakul yukhti'ahu ya san cewa duk abin da Allah ya rubuta zai samu wannan abin bayan da za a iya kuskure mashi wa ma akhta'ahu kuma duk abin da ya kuskure mashi wanda Allah bai rubuta ba zai samu lam yakul yusibahu bayan da za a iya same shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man mata ala ghairi haza duk mutumin da ya mutu ba a kan bisa wannan tafarki ba bisa wannan aƙidar dakhalan nara wannan mutumin zai shiga wuta sai annabi ya kawo fi'ili ma ya ce ya ma shiga domin aikin na ya yi aiki na 'yan wuta don haka ya 'yan uwa musulmi a daidai lokacin da muke cikin wanga yanayi wadda wannan annoba ta addabi duniya a matsayinmu na musulmi kan mai rami wasa da aƙidanmu kan mai rami wasa da abin da zai taɓa mana aƙidanmu musulunci bai hana mu ɗauki rigakahi ba musulunci bai hana mu ɗauki kariya ba musulunci bai hana mu ɗauki al'akhdhu bil asbab ba waɗanda shari'a ta yarda da su kamar yadda darasin namu a hankali a hankali duk zai bamu amma a daidai lokacin kuma mu sani wannan abin da zamu ɗauka ba shi ne zai kare mu ba Allah ne zai kare mu matakin da zamu ɗauka da rigakahin da zamu ɗauka ba wanda ya isa ya kare mu sai ubangiji subhanahu wata'ala shi yasa anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna wanda ya mutu ba a kan bisa wagga aƙida ba annabi ya ce wannan mutumin ya shiga wuta kenan musulmi ka yi ƙoƙari ka shafa ma kanka muna roƙo dukkanin mu baki ɗaya muna addu'a ba za mu gushe ba muna addu'a dare da rana wannan alloba Allah ya ɗauke mana ita Allah subhanahu wata'ala ya tsagaita mana ita Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ta amma kuma a daidai lokacin ya ƴan uwa musulmi ba za mu sakin aƙidan mu ba ba za mu sakin addinin mu ba domin addininmu da aƙidanmu ya hemun soyuwa a kan komai domin idan muka rasa addini idan muka rasa aƙida za ma hasarar duniya da lahira ne amma duk wata annoba da za ta zo mana makurar abin da ke da kwai kan wannan annoba ta sa mu rasa duniya kenan kan mu yarda mu yi wasa don wani abu da zai sa duniya ce za ya raba mu da shi mu yi ƙoƙarin fafutukar wajen wannan abin mu je mu rasa wani abu na aƙidanmu na addininmu wanda zai sa ya zamanto mun rasa lahiran mu yi hatara al'ummar musulmi mu shiga tetayin mu ɗauki al'asbab mu yi riko da sababi mu ɗauki matakai amma a daidai lokacin mu ɗauke su su dace da aƙidanmu su dace da addininmu su dace da karantarwarmu a daidai lokacin in sa ma kaina a zuciyata cewa na yi imani da kaddara mu diba nan kuma maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana nan cikin musnad al-Imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ma yake bai yi imani da kaddara ba kuma wanda yake tunanin cewa ma abin da ya same ba Allah Allah ba Allah ba zai iya dauke mai abin da ya same shi ba ko kuma a'a yana da wani yana cikin koshin lahiya yake tunanin cewa wannan abu in ya same ya ba da kulawa ubangiji ba kuma Allah baya ganin ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya mutu akan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya shiga wuta to wannan shine abu na farko ya ƴan uwa mu rike aqidan mu yi imani da aqidan mu al'imam al-hassan al-basri ya yi magana mai ƙayatarwa ya yi magana mai daɗi a irin wagga gaba yake cewa man kazzaba bil qadar duk mutumin da ya ƙaryata imani ya ƙaryata kaddara cewa duk abin da ya faru Allah subhanahu wata'ala bai san da shi ba Allah subhanahu wata'ala bai sani ba kamin ya faru sai bayan ya faru ne Allah ya sani kamar yadda wasu daga cikin gurɓataccen akidu ke nuna cewa kamin abu ya faru Allah bai san faruwar ya ba sai bayan ya faru to al-Imam al-Hasan al-Basri yake cewa duk wanda ya karyata cewa wai abu kamin ya faru Allah bai san zai faru ba sai bayan ya faru ne Allah ya sani yace faqad kadzaba al-islam wannan mutumin ya karyata musulunci baki ɗaya ya rusa musulunci ƙaryata kaddara kadai da yi ya ƙaryata musulunci watsi da kaddara kadai da yi ya ainafin watsi da musulunci baki daya sai al-imam al-hasan al-basri yake cewa fa inna allaha khalaqa khalqan lalle tabbas Allah subhanahu wata'ala ya halicci halittu da dama sai ya ce fa khalaqahum bi qadar Allah ya halicce su da kaddara shine ayar da muka yi bayani a baya inna kulle shay'in khalaqnahu bi qadar sai ce wa qasamal ajala Allah subhanahu wata'ala ya rarraba ainihin kowa ajalin shi ga adadin da kwanukan da za ka yi a duniya ga adadin da wane za yi ga adadin da wane za yi wanda Allah ya haka bi kadarin tare da ainihin kowa Allah ya kaddara mu shi yasa ce wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala kowa Allah subhanahu wataala ya rubuta mai babu ran da za ta mutuwa sai lokacin ta yayi kuma babu ran da za ta zowa ta zamanto ta rayu ya zamanto ainihin kuma wani lokacin ta ya kare a'a la yasta'khiru da sa'atan wa la yastaqdimuna Allah ba zai kara maka ko su gwanda ɗaya ba cikin abin da aka riga aka rubuta maka za ka yi a duniya sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ba zai rage maka koda segon da ɗaya ba cikin abin da Allah ya kaddara maka za ka yi a duniya. Idan muka ɗauki wannan annoba, duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya jarabce da wannan annoba, ƙasar da ta shiga cikin wannan hali, mutanen da suka kamu da wannan annoba muna fata Allah ya ba su lafiya. Mu da muke lafiya Allah subhanahu wata'ala ya kare mu ya kare ƙasashen mu ya kare kowa da kowa ɗin. Amma mu sani cewa wannan da Allah subhanahu wata'ala ya sa ya kamu da ita. ba yadda za a yi wannan annobar ta kashe sai in lokaci ya yi wanda ya mutu cikin wannan annoba dama ƙarshen rayuwa ta kenan wanda kuma ainihin koda ya kamu ya warke Allah ya sa yana da shan ruwa a gaba shine abin da al-Imam al-Hasan al-Basri yake faɗa mana a nan wurin sai ce wa qasamal arzaka bi qadar Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya raba arziki tare da kaddara ya kaddara ma kowa ga abin da zai samu wane zai samu kaza wane zai samu kaza wane zai samu kaza kowa Allah subhanahu wata'ala ya riga ya rubuta ya bayar sai ya ce waje alal bala'a wal afiyata bi qadar Allah shi ya janye cututtuka kuma ya kawo magani ya kawo samun waraka da kaddara ma'ana Allah ya jarabci wani da cuta sai Allah ya sa wani ya samu lafiya wannan kaga kaddara ubangiji ce wani ya kamu da cuta sai ya zamanto wannan cutar ita ce ajalin shi to haka Allah ya kaddara cewa wannan cutar za ta zama ajalin shi sai ya ce fallahu subhanahu wa ta'ala kaddara kulle shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara komai wal imanu bil qadari rukunun min arkanil iman imani da kaddara rukuni ne daga cikin rukunnan imani faman lam yu'min bi qadarillah falaysa bi mu'min yace duk wanda bai imani da kaddara Allah ba wannan mutumin ba mai imani bane ba Tadiba kaga wannan magana ta al-Imam Hassan al-Basri kamar ka ce waɗancan hadisai ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da muka yi bayani a baya da wasunsu su ne ya kalla sai ya bada ma'ana sai ya ƙara fito mana da ma'anar wadda waccan da Annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan hadisin na Musnad al-Imam Ahmad wanda ya gabata ai Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda bai yi imani da wannan ba wanda ya mutu ba bisa kan waga aqida ta imani da kaddara ba wannan mutumin ya shiga wuta to shine sai al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah sai ya fasara ma wannan gabar yace faman lam yu'min bi qadarillahi falaysa bi mu'min duk wanda bai yi imani da kaddarar Allah ba wannan ba mummuni bane ba wanga hali da muke ciki ya ɗan uwa mu yi imani da kaddara mu mai da mu ga ubangiji subhanahu wata'ala mu sani cewa wannan abu da ya faru Allah subhanahu wata'ala ya san me ke faruwa kuma babu wanda isa ya yayi mana wannan annoba ya ɗauke mana wannan abu sai ubangiji subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala shine ya san komi Allah subhanahu wata'ala shine ya san komi ke faruwa wannan shine abu na farko da ya kamata mummuni mai imani da Allah mai kyakkyawar aƙida ya ƙudurta wannan a zuciya ta a samu wannan ibada kalbiya wannan ibada ta zici a same ta kowannen ya riga ya ƙudura in kai imani da Allah kai imani da ƙaddara ka gaskata ubangiji subhanahu wata'ala to sai ka ga duk abin da ke faruwa na duniya a matsayinka na mai imani sai ka samu waraka a matsayinka na mai aƙida sai ka samu waraka sai ka san cewa lalle abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara babu wanda ya isa ainihin ya kauce abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara kamar yadda ɗaya daga cikin magabata yake cewa turidu uridu wallahu yaf'alu ma yuridu kai ga abin da kake son ka zartar ga abin da kake son ya tabbata ga abin da kake son ya yiwu ni ma a shawarata da ainihin tunanina da abin da nake kallo na entere mai gyara ni ni ma ga abin da nake tunanin ya faru kai ma ga abin da kake tunanin ya faru amma kuma shi Allah yana aikata da zartar da abin da ya ga dama domin shine fa'alul lima yurid mai aikata abin da ya ga dama shine wanda la yus'alu amma ya fa'alu ba a isa a tambaye shi ba wai me yasa yake aikata kaza me yasa ya turo mu duniya annoba me yasa kaza a'a shi Allah ba a isa a mai wannan tambayar ba kuma ba a isa a ci a ci taran maganar ya ba ko abin da ya tsara na kaddara ya faru ba wanda isa ya haka amma mu sai mu roƙi Allah subhanahu wata'ala sauki mu roƙi Allah subhanahu wata'ala lafiya wannan ya ƴan uwa shine abu na farko daga cikin abin da ya kamata a matsayinmu na musulmi a daidai wannan lokaci da muke ciki wadda duka duniya ta kiɗime duka duniya hankalinta ya tashi shugabannin duniya hankalinsa ya tashi to a matsayinmu na musulmi ma'aza abin a bisa mahanga ta addini ma'aza abin a bisa mahanga ta musulunci ma'aza abin a bisa aƙida ingantacciya wadda ta samo asali daga cikin alkur'ani da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in muka yi haka ya ƴan uwa sai ya zamanto mun tsira wannan shine abu na farko ya zamanto mun yi imani da kaddara in muka yi wannan sai Allah subhanahu wataala ya kawo mana saukin halin da muke ciki abin da muka faɗi daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi Allah ya yafe mana har yanzu ba mu gushe ba muna bayani kan musulmi ya ya kamata ya gyara aqida ya kan wannan annoba da take faruwa a duniya mun saba abu na farko sai a gobe kuma a daidai wannan lokaci a wannan radio mai albarka radio alkhairi za mu sake haduwa a daidai wannan lokaci insha Allah ta'ala muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana sauki Allah ya tsakaita mana wannan abu Allah subhanahu wata'ala ya tsakaita shi waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya Allah subhanahu wata'ala ya kare mu ya kare kasashen mu ya kare kowa da kowa din mu Allah ya kare al'ummar musulmai daga cututtuka da fitintunu na zamani wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin